لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تيوزا متاشي درسينا شدكو أتكن كراتمنا مراكز السعود نثر الورود على مراكز السعود na sharhin sheikh muhammad al-amin al-shankiti a kan shi kuma nazim din na sheikh abdullah shankiti a yau kwanan wata biyar ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 kuma sha hudu ga watan february 2016 za mu tashi baiti na 33 ko na'am وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية yace wa ma min albara'ati al-asliya qad ukhidat ma wannan ismu mausul ne yana komawa ya zuwa ga al-ibaha dan shine abin da muka karanta na ƙarshe ai ma'ana wal ibaha allati qad ukhidat min albara'ati al-asliya falaysat ash-shar'iyya shine tartibin baitin wa ma qad ukhidat min albara'ati al-asliya falaysat ash-shar'iyya wato al-ibaha halaccin da aka riga aka dauke shi daga al-ibaha halaccin da aka dauka min albara'ati al-asliya daga albara'atu al-asliya falaysat ash-shar'iyya to wannan ibahar ba ta shari'a bace wato baya daga cikin wato abinda aka tabbatar da halaccin sa daga albara'atu al-asliya to ba a ce masa wannan halaccinsa na shari'a ne shine abinda shari'a ba ta yi magana a kansa ba aka kyala mutane a kan yinsa an kyala mutane a kan yinsa wato kamar shan giya farkon musulunci da aka kyala mutane a kan yinsa wannan yayin da aka haramta ba za a ce wannan nasu ba ne domin da an ɗauke shi daga an ɗauke shi daga cewa yana daga wato mubah ne da hukunci na shari'a to sai ya zamanto yayin da aka hana shan giya sai ya zamanto an yi nasu kenan domin da an yi izini sannan yanzu an zo an hana to amma shan giyar da mutane suke alal bara'atil asliya saboda rashin zuwan umarni na shari'a da hani duk wani abu wanda yake umarni na shari'a bai zo masa da hani ba to za a ce masa wannan yana nan akan albara'atul asliya an fahimta to wannan misali ne akwai amthila da dama su ne dukkan abubuwan da shari'a bata zo ta zo da hannun su ba za a ɗauke su akan albara'atul asliya yanzu kamar kamar mace ta tuka mota wanda wanda 'yan saudiya suka hana mace ta tuka mota eh eh zana ai bara'atul asliya ne ko albara'atul asliya ne asali ba abinda ya zo na kitabin shar'i da ya ce kada ta yi na'am wato hukuncin halacci da aka ɗauke shi daga albara'atul asliya to wannan shine ta'arifin albara'atul asliya mana bara'atul asliya istishabu adam taklif istishabu adam taklif tafiya akan rashin taklifi wato Allah bai kawo wani hukunci akan wannan ba sai a dauki istishabul asl a tsana tare da wannan asalin a ɗauko shi a taho tare da shi har sai lokacin da taklifi ya zo ba a yi taklifi da abu ba to shine bara'atul asliya had sai dalili ya zo to wannan al'ibahar laisat shar'iyya ba da daga cikin hukuncin shari'a domin hukuncin shari'a shine a hukuncin da ya al'ibaha shine an yi izini wato akan abu wato nusus ta zo ba su nusus ba ta zo da hani ko ai alladhi fihi istawal alfi'l wal ijtinabu abinda yake yin sa da rashin yin sa duk ya zamanto daidai akwai khitab amma a kansa al khitab da yazo yal alladhi yusawwi wato bainal alfi'l wal ijtinab na'am to wannan ibaha ce aqliya wato halacci ne wanda yake hukuncin hankali ya tabbatar ba hukuncin shari'a ba mubah ne amma aqlan la shar'an to inda ake faɗan sunanta shine a ce mata albara'atul asliya ba a ce mata almubah sai dai a ce albara'atul asliya ko kuma istishabul adam shi istishab al adam ai ma'ana adamut taklif
don haka ɗauke hukuncinta ba nasko ba ne domin ba ta kasance ba ta taɓa zamantowa hukunci na shari'a ba balantana a ce an ɗauke hukuncinta hatta ballantana a ce ɗauke hukuncinta ya zamanto nas domin an nasko shine raf'ul hukumi thabit bi khitabin mutaqaddim bi khitabin mutarakhin anhu saboda ka dole ya zama to hukuncin ya tabbata bi khitab wato da umarni na shari'a da taklifi da dalili na shari'a amma idan hukuncin ya tabbata ne da albara'atul asliya to ɗauke shi ba zai zama to nasa ba fa'ibahatu haka yake a wajenka a'a fa'ibahatu jam'il ukhtaini qabla at-tahrim na'am وإباحة موضوعة العقد قبل التحريم na'am وإباحة الربا قبل التحريم كلها براءة أصلية to shi ya kawo misalan nan guda uku ibahatu jam'il ukhtaini hada a ɗan uwa mata guda biyu shaƙiƙai ko li'abbai ko li'abbai a cikin aure a qabla tahrim kafin haramci ya zo wa an tajma'u bainal ukhtaini da ya zo wa ibahatu mawdu'atil ab da kuma mutum ya da halaccin wadda uban mutum ya riga ya take ta ko da aure ko da tasarri shi ma qabla tahrim da ibahatul riba da halaccin cin riba qabla tahrim kafin haramci ya zo kulluha bara'atun asliya dukkanin su bara'atun asliya ne dan duk suna yi a cikin jahiliya ba a hana su ba kuma lokacin nan kafin a hana su din a kaga babu a babu hukunci shi yasa duk Allah ya faɗi yace illa ma qad salaf wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kuma Allah ta'ala yace dangane da riba ya ce faman taba min ba da zulmihi falahu ma salaf abinda yake ya riga ya wuce kafin haramci ya zo wannan ya halatta falahu ma salaf wa amruhu ilallah don haka hana wadda aka zo aka yi daga baya aka ce wa an tajma'u bainal ukhtaini da kuma wala tankihu ma naka aba'ukum da kuma la ta'kulu riba ab'afan mudha'afa wannan bai zamanto shafe hukuncin da da aka ake yi na albara'atul asliya ba domin shi an nas raf'u hukmin shar'i daukewar hukunci ne na shari'a na'am to malam zai kara bayani akan wannan a cikin masalikul illa can karshen littafin وهي والجواز قد ترادف في مبلغ الإثم لدى من سلف وهي أي الإباحة والجواز قد ترادف سنة معنى ɗaya wato lafazi ne biyu mai ma'ana ɗaya domin almutaradif shine wato ma ta'addada lafzuhu wa tahada ma'anahu shine taraduf ittihadul lafz wato ta'addudul lafzi wa ittihadul ma'ana lafazi biyu amma ma'ana guda daya ko lafazi biyu amma ma'ana daya kamar nafar da rahab dukkanin su lafazi ne daban amma ma'anar su daya to da ita da aljawaz dukkanin su sun yi taraduf fi mutlaqil izin kan cewa duk suna nuni akan izini wanda yake ba tare da wani kaidi ba an ba da izinin a yi da daman salafa a wajen malamai wanda suka gabata na'am
يعني أن الإباحة wato yana nufin cewa al'ibaha والجواز da kuma aljawaz abinda aka ce mubah ko aka ce ja'iz ترادفا to sun yi taradufi في مبدأ الإذن akan wato izini wanda yake mutlaki الصادق wanda yake ya zai iya tabbata akan للوجوب alwujub domin alwujub ma'azunun fihi an yi izini akan abin da yake wajibi wannan da haka ma amman- almandub
والكراهة wal karaha والجواز wal jawaz
وعلى هذا القول a bisa wannan magana لا يدخل فيها كل ما سوى التحريم don haka dukkan abin da yake ba muharram ba ya shiga cikin mubah domin hatta makruhu an yi izinin a yi shi sai dai barinsa ya fi lada Mm, ballantana wajib ballantana mandub saboda haka kaga ya nuna cewar a, aljaiz shine alma'azun fihi abinda aka yi shi shi yasa wato da yace mutlaqal izin wato izini ba tare da kaidi ba ba tare da kaidin cewar bisa wajabci ne an yi izinin a yi shi tare da wajabci ko tare da istihbabi ko tare da karaha ba saboda haka kaga sun zamanto ɗaya kenan da mubah tunda mubah shi ma shine wanda aka yi izinin a yi shi sai dai ba tare da ƙayyadewa kan cewar yin sa din ala sifatul wujub ne ko sifatul nadbi ko sifatul is'a ko sifatul karaha ba
ويجري على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam أربع الحلال Ah, to a bisa wannan kaulin a bisa wannan kaulin sai ya zamanto cewar kenan abgadul halal ya shiga cikin wannan Eh, shine a abgadul halal at- at- at- at-talaq ko to domin wannan ya nuna tunda- tunda at-talaq kaga ba a son sa sai dai ma'azunun fihi to sai ya zamanto kan cewar in aka ce alhalal abinda ake nufi da alhalal wato abinda yake ba haram ba abinda ba a haramta ba a bisa wannan kaulin saboda haka kaga kenan alwajib ya shiga cikin halal almandub ya shiga cikin halal almakruh ya shiga cikin halal saboda haka muna da kauli biyu wajen tarifin al-ibaha al-ibaha al-ta'rif al-awwal shine alkhitab da ya zamanto alfi'il wal ishnabu mustawiyan suka yi daidai ko kai ko kar kai duk ɗaya ne ba a ce maka dole sai ka yi ba ba a ce maka dole sai ka bari ba to amma ala ta'rifi thani shine abin da aka yi izinin kai abin da aka yi izinin kai mutlaqan ba tare da kaidi na cewar wa- dole ne kai ba ko mustahabbi ne kai ko makruhi ne kai saboda haka kun ga kauli biyu muke da shi kenan akan almubah ko na'am
والأول أشهر amma itlaq al-awwal shine ashhar wane ne al-awwal istiwa'ul fi'l wal ijtinab Mm, na'am
والعلم والوث على المعروف شر يعم كل ذي تكليف wal ilmu wal wus'u 'ala al ma'rufi shartun ya umma kulli dhi takli ya ummu kulli dhi taklifi ilimi da kuma kudura akan ab- a bisa yake- abin da yake akan abin da yake ab- ma'ruf abin da yake sananne eh, wato iko bisa al'ada sananniyar al'ada shartun sharaɗi ne ya umma kul ya ummu kulladhi taklifi da yake hada dukkan wanda ake kallafa a- wanda yake ma'abucin taklifi wato dukkan wanda za a kallafa masa tunda muna magana ne yanzu akan al hukmu taklifi to duk wanda za a duk wanda hukmu taklifi yake tanawulinsa sharaɗin ya zamanto an ɗora masa alhukmu taklifi al'ilm wal qudra ya zamanto yana ya san abin sannan kuma yana da kudura so da haka wanda bai sani ba wanda ba shi da ilimi ko ba shi da ahaliyan ilimi kamar majnun ba a ɗora masa alhukmu taklifi wanda yake kuma zai iya sani amma ba shi da kudura ba shi da kudura ne ya aikin kamar a wanda yake a a- a- kamar yaro eh, kamar mara lafiya kaga taklif ya fada a kansa Eh, mai bacci zai shiga da me zai shiga da kudura ko da ilm da me aka dauke mai bacci da kudura
a sai dai irin mara Hadda- saboda ba shi yana bai san lokacin bai san ma lokacin ya shiga ba Eh, bai san lokacin sallah ya shiga ba saboda haka da ilm ne taklifi ya fada a kansa na'am
يعني أن كل خطاب بقدر خلاف خلاف تقليد ya'ani kulla khitabi taklifin ma'ana duk wato dukkan dukkan nassi na taklifi dukkan wato hukunci wanda yake na taklif da ake dora mutum yin sa يشترط في التكليف به العلم والرزق ana shardanta a cikin a kallafa wa mutum yin sa al-ilmu wal wus ilimi da iko بمعنى الطاقة da ma'ana at-taqa shine al-qudra iya yi
وأما ba iya yin na Hausawa ba ba iya yin na Hausa ba ikon yi ikon aikatawa ba iya yi ba na Hausawa Eh.
أما اشتراط العلم to yanzu zai kawo maka dalili akan sharɗanta wa'annan abubuwa guda biyu yace amma shiratul ilm to kaga dai sharɗanta ilimi ya zamanto sharaɗi ne na taklifi فقد دل عليه قوله to تعالى faɗin Allah jalla wa ala yayi niyya- yayi nuni gare shi وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah baya batar da mutane bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana musu abinda za su ji tsoron Allah su- abinda za su bari su bar shi saboda tsoron Allah to i- i- hatta yubayyana lahum shine sh- ilimi din kaga wannan hatta lintiha'il ghaya wato Allah ba zai kama mutane ba da taklifi har sai ya bayyana musu abin da yake shine ka'idar da za su bari da a'idar da za su yi to shine sai sai da ilimi sai ya ba su ilimi
وقوله تعالى da kuma faɗin Allah ta'ala وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ba mu zamanto masu yin azaba ga mutane ba har sai mun aiko da manzo gari har sai mun aiko musu da manzo har sai mun aiko da manzo wato Allah baya yes, ye- ye- ye- wato kenan rashin aiko da manzo uzuri ne hanzari ne to rashin aiko da manzo ma'ana rashin ilimi kenan rashin sanar da mutane menene risalar to in aka yi aiko da manzo sun sami ilimi na risala don haka ba su da uzuri Mm. to wanda ya nuna kan cewa kenan ilimi sharaɗi ne
وأما اشتراط الوصف amma sharɗinta alwasu iko فقد دل عليه قوله تعالى to wannan ayar ta yi nuni a kansa
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها la yukallifu Allahu nafsan Allah baya kallafa baya dora ma rai baya taklifi akan rai illa wus'aha sai abin da take da ikon yi أي طاقتها hello na'am muna karatu Mm. yes Mm. no no he should go he should go Mm. Yeah, i told him to go Mm. Yes. yeah yeah Mm. Let me call you after one hour. Mm, yes. No, let him wait. Mm, let him wait. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora ma rai wani abu illa wus'aha illa abin da take da iko akai ai illa taqataha shine ikonta abin da za ta iya yi. To kun ga wannan khabar ne eh, jumla ce manfiya ko jumla ce khabariya manfiya. wanda ta nuna cewar wato ta fi komai mubalaga wajen sharɗantawa wato Allah ya kora wannan aba itlaƙan Allah ya haramta wato ya yi nafayin wannan abinda Allah ya nafayinsa to ba zai afku ba ko saboda haka to amma kuma a korewar da aka yi na rashin afkuwar shar'an ne ko kaunan
shi shar'an ne shar'an ne domin kaunan za a iya samu Hmm? ko ba ka ba to amma a shari'a ba zai yiwu ba Allah ya kora wannan amma kaunan za a iya yi a ce masa a- a- a- alal misali a kaunan za a iya cewar a a a- a- a- a ɗora maka ɗaukan dalaba gammu a ce ka ɗauki dalaba gammu za a iya yi maka wannan umarnin aiko kaunan to amma shar'an ba zai yiwu ba
وقوله da kuma faɗin Allah فاتقوا الله ما استطعتم ku ji tsoron Allah gwargwadon iko kaga sai ya iyakance sai ya sanya muku haddi cewa gwargwadon iko saboda haka kenan in baka da iko to Allah bai ce ka ji tsoron Allah har zuwa wannan haddin ba na rashin ikon ka
فغير العلم faghairul alimi نعم فغير العالم wanda yake ba shi da ilimi bil khitabi da hukuncin Allah لا يكلف ba a kallafa masa bin ba a kallafa masa wannan umarni na Allah wanda ba shi da sanin abin da Allah ya ce a yi ba a kallafa masa yayi wannan abu
واختلف في الناس والمال wal mukrah والمكره wa amsalahum to sai aka yi sabani akan annasi shine kuma shi yasa muka yi- muka yi- muka yi taba ba tsakanin mu ko annasi wanda ya manta wan na'im da mai bacci wal mukrah da wanda aka tilasta shi wa amsalahum da makamantansu sai aka yi sabani mhm ci gaba hal hum mukallafun shin an kallafa su ana a- a- akwai taklifi a kansu
والتحقيق to أنهم غير to wannan shine shin mukallafun ne ko ba mukallafun bane Mm. idan ka ce mukallafun ne to kenan idan uzurinsu ya kauce dole su yi. saboda haka da da wannan khitabin na farko ake neman su ba da wani sabon khitabi bane in kuma kace ba mukallafun bane to dole sai ka samu khitabin da ya zo ya sanya su daga baya suka rama abin da aka ce su bar shi kada su yi. kaji kaji usul kenan malam malam sali za ka ciki bincike na'am wata haqiq abinda yake tabba wato abinda yake gaskiya أنهم غير مكلفين annahum ghairu mukallafin cewa su ba akal- ba- ba ba mukallafuna bane Mm. ba a kallafa musu ba
ومفهوم قوله كل ذي كل ذي تكليف kulladhi taklifin mafhumin fadin sa da yace kulladhi duk ma'abucin taklifi أن خطاب الوضع cewa فيه العلم idan ya nuna maka cewa khitabul wad'i wanda zai zo wato al-hukmul wad'i la yushtaratu fihi al-ilmu wala al-wus'u ghaliban ba a sharɗanta ilimi da iko a galibi khitabul wad'i shine abin da aka sanya domin sharaɗin afkuwar abu ko mani'i ko illarsa Mm. yanzu kamar zakka in akwai dukiya a fitar da haƙƙin dukiya sawa'un ba ruwan ba a kallon mai dukiyar
yaro ne ko yaro ne ko babba ko wani ne hmm? eh, haka zalika kamar a alwala da su a- a- kamar alwala a- a- a- abin nan kamar a a- kamar sallah azhar inda lokacin sallah ya shiga ai sallah bi gaddun nazar an kan cewar kana da alwala ko baka da alwala ko kai kana da taklifi ko baka da taklifi sababin shigar lokacin sallar azhar a sababin yin sallah shigar lokacin ta to wannan khitabul wad'i ne ba a buƙatar ilimi ba a buƙatar alwus Mm. ko ka san in ma baka san lokacin ba wannan yana da rataya da kai ne amma ita lokacin sallah azhar in in kai baka sani ba lokacin ta da ya riga ya shiga daga lokacin yayi Mm. to yanayin ya ce wata haƙiƙ cewa al- al- wato annasi da almukra da kuma anna'im gairu mukallafi na ko ba a kallafa musu wato ma'ana su aslan ma ba a nemi su yi ibadar ba to wannan suna yin magana akan hadisin nan idza nama ahad idza nasiya ahadukum a- a- idza idza a- آه. من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا قضاء لها إلا ذلك من نام عن الصلاة وند يبتشي بي صلى با أو نسيها كو يمنتا فليصلها إذا ذكرها يي صلى إذن يتنا to sai suka ce lokacin da yake bacci in ko kuma ya manta wannan umarnin na inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta bata hau kansa ba tunda ba shi da i- ba shi da iko ba shi da sani ba shi da iko ma in ma ya sani to lokacin da wannan uzurin ya kauce sai aka ce falyusalliha idza zakaraha to wannan hitabin falyusalliha idza zakaraha shine ya rataye da shi a lokacin ne taklifin ya hau kansa amma lokacin da yake bacci taklifin ma bai hau kansa ba tunda yana da uzuri wannan shine at-taqiq din yace to amma akwai thamara akan wannan sabanin cewa ko mukallaf ne ko ba mukallaf ba thamara din shine idan ka ce mukallaf ne abin da yake yi alqada to kuma shi ramuwa yana buƙatar umarni sabo ko kuma wancan umarnin na farko shi kawai ake buƙata wanda suke cewa dole sai da wani umarni na sabo wanda suka cewa a shi ba mukallaf ba ne sai da umarni sabo to su ne za su ce kana buƙatar dalili ka sa mutum ya rama sallah wanda kuma suka ce baka bukata tunda shi mukar wancan yana nan to sai ya ce baka bukata wani dalili ai wancan umarnin yayi wanda yake shine maslakin jumhur shi sa suke wajabta sal wajabta ramuwar sallah akan wanda ya bar sallah da gangan shi kuma shekul islam ibn taymiya yake cewa ai kana bukatan sabon khitab da zai tabbatar da ai wannan sabanin a mutum yayi ya rama wannan sallar akan annasi amma almuta'ammid ba wanda ya da gangan da me zaka ce masa ya rama sallar an ce yayi bai yi ba shikenan ya saba Allah da me zaka ce masa yayi ba zancen maganar ramuwa na'am taklifin yana nan kansa sai rana alkiyama me tunda bai yi ba saboda ka idan yayi bayan lokacin ya riga ya wuce ba shi da ma'ana don ba ce an ce an ba shi lokaci ya yi bai yi ba saboda ka rage shi da Allah to su ka jamhur sai suka yi kiyasul aula suka ce idan wanda yake mai bacci ma an ce masa yayi min babu aula wanda ya bari da ganga suka yi masa kiyasul aula na'am na'am ba musulmi ba suke remote areas suna iya amfani da rashin ilimi a cikin sai hujja ne ai mun yi lokacin wajen zufatratin bilfar ila yura'u kan cewa wanda da'awa bata riske su ba suna da uzuri a wajen Allah
an ce duk sanda misali lokacin sallah ne aka kira sallah musulmi in bai sallah a wanda ba musulmi ba sai da sallah a wannan lokacin ba kamar za a rubuta masa wizard na rashin sallah eh shi ne a akan cewar wato ah, kafirai ana musu mukhataba da rashin sallah bi furu'ish shari'a saboda fadin Allah ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wannan ai daga cikin hujjan da suke nuna to amma kuma ah, ah, idan ah, aka akwai wannan ah, wani a wancan karatun wani aya ne suka kawo na hujja akan cewa gairu mukhatabu na bifuru shari'a wajen a cikin karatunmu na wancan makon ko a cikin nan ne muka yi a wajen akan zufatratin bilfar ila yura'udu eh akwai ayar da muka kawo wani aya ba ta shiga ba Mm.
a cikin sautin cewa Mm.
a wannan da mushrikin ne na su ala wa qadimna ila ma amilu min amalin.
akwai hujja da muka karanta wadda suke cewa ok a cikin karatun sahih muslim ne Mm. umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza fa'alu dhalika to wanda ya nuna kan cewa su ba a yi musu mukhataba da furu'ush shari'a ba tunda an ce ah, ga shi ah, fa inhum ata'uka lidhalik fa sai hadisin mu'adh إيه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لك لذلك فأخبرهم wanda ya nuna kan cewa ba a cewa mutum ya sallah har sai ya yi imani Na'am. abin da yake wannan na lahira ne lahira ko nan abin da yana wajen Allah tare da ittifaki akan cewar kafiri in ma yi sallar ba za a karba daga gare shi ba to amma za a yi masa azaba akan rashin sallah ko ba za a yi masa ba wannan kuma Allahu a'lam to shine wannan matsalar ta shin ana yi musu mukhatabuna bi furu'i shari'a ko kuwa na'am
fahimci wani amsar da suka bayar ba akan idan suka zamo gairin mukallafi to to an ce mala ya ce a suna bukatar khilafi da yake nuna cewa in su yi din eh wato idan aka ce waɗannan masu uzuri ja- wanda bai sani ba da wanda ya manta da wanda a wanda ya manta da wanda ya bacci da sauransu ba mukallaf ba ne Mm. to me zai kallafa masa yin ibadar daga baya in uzurin nasa ya gauce to shine suke cewa kamar wannan hadisin falyusalliha ila idza zakaraha shine khitab din ba khitabin farko ba da aka ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta alal mu'minina marasa uzuri kenan a- wanda suke masu ma- masana kuma masu ikon su yi amma waɗanda suke masu uzuri su ba su shiga cikin wannan khitab din ba shine ma'anar gairu mukallafin don haka ne da wani umarnin suka yi sallah daga baya da uzurin su ya kauce sai suka ce to saboda umarni ya zo falyusalliha idza zakaraha wannan shine khitab din da ya ba su damar da da wato da ya dora musu yin taklifi ba wancan ne ba ba wancan na baya ba na farko ba ka gane su kuma gairu ma'azuri kiyasan ala zalik
ghair ma'azurin a'a gairu ma'azuri a eh to gairu ma'azur sai suka yi musu qiyasul aula suka ce idan mai uzuri an ce yayi to min babu aula wanda ba shi da uzuri yana nan a kansa
sai wasu suna cewa ne shi ne uzuri kamar dama aka ba shi shi kuma wannan gobe aka yi wannan uku ba aka yi masa ba eh haka suke cewa wanda suke cewa kada wanda suke cewa ba zai yi wanda suke cewa ba zai kuma yayi ramuwar ba za a karba ba cewa shi mai uzuri yana da dama shi yasa aka ce masa yi uzuri ne shi yasa aka ba shi dama amma wanda yake ba shi da uzuri babu dalilin ma da za a ce masa ya rama ta Mm, a saurare shi na mu ci gaba
ثم خلاف الولد هو الوالد لأن هذا مانع أو فاصل نوددته a wuzi a nan ba za ka ce nau'in ba نعم. أوددته لو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون sharɗan ya kunu au ya kunu kada ka rinka kuma haka kada ka rinka hamzatul wasli din koyaushe ai sai idan baitin ya karye ne shine zaka mai da hamzatul qat'i ta koma hamzatul wasl amma nan wajen duk ka batta a qat'i din ta ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا yace sannan khitabul wad'i shine a, ba- yanzu mun gama da khitabut taklif al-hukmut taklif yanzu zamu zo ya zuwa ga al-hukmul wad'i ko al-khitabul wad'i wato khitabul wad' wato hu- hu- hukuncin da Allah al-khitab wato a, umarnin Allah wanda yake alwa- na alwad'u wanda aka ajiye shi domin wato a a a domin bayanin abubuwan da zai faɗa a nan wajen shine ya bayyana shi cewa huwal waridu shine wanda ya zo bi anna hadha mani'un da cewa wannan abin yana hana wani hukunci to wannan shi ake ce ma khitabul wad ba yana da alaka da al-mukallaf bane yana da alaka da shi aikin ne da shi al-hukum wannan mani ne mai hana hukunci ne au fasidu ko kuma wannan mai bata hukunci ne au didduhu ko kishiyar fasid mai kishiyar fasid sahih ko yana inganta hukunci au annahu qad aujaba ko kuma wato sharaɗin- sharɗul wujub ne sharaɗi ne da yake wajabta abu Ah, ka- kad aujaba shartan ko abin da yake wajabta sharaɗi ne shine ash-shart kenan aw yakunu qas- aw yakunu sababa ko kuma ya zamanto sababi ne na yin ibada ibada saboda kaga anan ya faɗa mana anwa al-khitab al-khitabul wad shine wato al-mani al-fasid as-sahih al- ash-shart as-sabab Mm. na'am kun ku- amma kun kun gane baitin ko ثم خطاب الوضع هو الوارد ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده شنو صحة أو قد أوجب شرطا آه، يكون أو يكون سببا أو يكون قد أوجب شرطا كوكما أو يكون سببا نعم
يعني أن خلاف الوجع wato khitabul wad'i هو الكتاب الوارد shine wato hukunci shi- shine al- wato khitab wato uh, umarni na Allah wato uh, uh, wato uh, uh, uh, wahayi shine magana shari'u da ta zo لأن هذا الشيء da cewa wannan al'amarin مانع من هذا yana hana kaza yana hana wannan كالحي المانع من الصلاة kamar alhaid haila tana hana sallah والصوم Mm, to kaga alhaid wannan mani ne za ka ce ma alhaid mani ne to wannan kasancewar haila yana hana sallah wannan ba taklif ba ne ba a ce ka je kai haila ba don kada kai sallah Mm, ko kuma ka je ka hana kanka haila don kai sallah ba a ce mace ta je ta yi wannan ba amma idan ya zo ga hukuncin Allah shine mani ne minas sala na'am والصوم wasaum da kuma yana hana sa- yana hana azumi to yawanci wato abin da yake bambanci kenan wato in aka yanzu kaga shi a a hibabu taklif ana neman ka yi shi ko dan an kallafa maka ne amma hitabul wadu ba a kallafa maka ba ba a ce maka dole ka je ka zauna a inda alal misali a a zawal yake zuwa da wuri ba don kai sallah ko kuma ka je ka zauna inda zawal yake zuwa ko kuma ka je ka zauna inda sa'al- sa- sa'atul lai- sa- sa- sa'ar ra- sa'atul lail suke da tsawo don kai ta sallar dare kai azumi da yawa kai ta kuma sallar dare mai tsawo ba a ce ma ka je kai wannan ba saboda khitabul wad'i ba a mu- ba ana mukhataba da almukallafuna bane ana faɗan wato yadda Allah ya ajiye ibada ne akai na'am
صحة وجوازا sihatan wajen ingancinta wajawazan da halaccin ayi domin alhaid mani'insa a ta fuska biyu ne yamna min sihhati sala wa yamna min jawazi sala haka dalika yamna min sihhati saum wa yamna min jawazi saum mata da take haila a, haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi kuma i- in ta yi har sallar a, a, sallar ba ta inganta ba azumin ma bai inganta ba saboda haka al, al, a, wato al, a, wato imtina a, wato mani'i ne min jihatain na'am
أو أن هذا الشيء صحيح ko kuma da ci- da hukunci da cewa wannan abin sahih ingantacce ne ma'ana as-sahih shine wato a a- a- a hukunci a cikin shari'a ana ce masa sahih idan a wajen ibada ne bi ma'ana yamna ulqada yarfa ulqada ba za a ce sai karama ba in a mu'amala ne ya tarattabul athar alaihi al'athar da ake nema a cikin abin zai zamanto ya tabbata kamar idan aure aka ce sahihi ne to ma'ana za ka iya yin istimta'i da matar kuma za a iya kallafa maka dole ka ciyar da ita haka idan ciniki ne idan aka ce wannan cinikin sahih ne al'athar wanda yake tarattubi a kansa wanda yake biyowa baya zai tabbata bi ma'ana naqlil milkiya abin ya tashi daga mulkin alba'i ya koma mulkin almushtari Mm. yanda almushtari zai zamanto zai iya yin duk tasarrufin almalik a cikinsa wanda ya mallaka zai iya kyauta da shi zai iya sayar da shi saboda haka da za a yi ciniki a ce gashi amma kada ka sayar mawa ne to wannan cinikin ba za a ce masa siha- sahih ba bi ma'ana domin al'asar da yake tarattubi a kansa an yi hajirinsa na'am
أو بها- أو بأن هذا الشيء موجب ko kuma cewa wannan abin yana wajabta kaza shine ashart kenan na'am na'am lokaci fa ya dan kusa da za mu shiga wani karatun na biyu
لكونه شرطا أو شرطا له أو سببا
a likaunihi shartan lahu aw sababa saboda sharadi ne ko kuma sababinsa domin wannan abu- abu yana wajabta a- wato almujibu lishay wato abu yana wajabta wani ta fuska biyu imma ta sharadi shine a- bayani zai zo na ma'ana ashart da ma'ana asabar amma ko ne daga cikinsu yana wajabta yin abu bi zatihi sai dai shi a asabab baya wajabta yana wajabtawa da kansa amma kuma idan ba a samu shart din ba za a iya samun sabab amma ya zamanto abin bai samu ba saboda rashin shart na'am
فخطاب الوضع على هذا حصل في الأسباب don haka khitabul wad'i ala a bisa wannan ta'arifin ya tsa- wato ya takaita ne fil al asbab والشروط wa shurut da والموانع mawani والصحة wa siha wal fasad abubuwan nan guda biyar kuma kowannen su yakan zo abu guda biyar dinnan sukan zo a cikin al ibadat sukan zo a cikin al mu'amalat
وسيأتي إن شاء الله تعريف تعريف الكل في المتن to ta'arifin kowanne daga cikin su zai zo a cikin matan zai bayyana mana kowanne
وإنما سمي خطاب الوداع abin da yasa aka kira shi khitabul wad'i لأن الله يقول مثلا saboda Allah ta'ala yana faɗa a bisa misali إذا وقع هذا في الوجود to i- i- i- kamar wato Allah yana i- al- wato kamar Allah ne ya ce idan abu kaza ya faru a cikin rayuwa فاعلموا أني حكمت بكذا to kamar ku ku sani nayi hukunci da cewa ga kaza shine ma'anar khitabul wad in aka in abu kaza ya faru to ga hukunci na na'am نحو kamar ya ce إذا زالت الشمس idan sh- sh- rana ta yi zawal فقد حكمت بوجوب صلاة to الظهر na yi hukunci da wajabcin sallah a zahar saboda haka zawali shams sabab ne ko shart ne sabab ne sabab ne eh sabab ne cewa in dai aka samu zawali shams to na yi hukunci da ai sallah to amma sallar za ta samu wannan sai in shirot in sharadi sai ya- in sun cika na'am فكون الخطاب بوجوبها عند الصلاة to kasancewar alkhitabu bi wujubiha zuwa wato umarnin Allah da wajabcin sallah a zahar inda zawal a lokacin zawal خطاب الوداع to khitabu wad'in kitab ne wato hukunci ne wanda Allah ya ajiye shi
لأن الزوال شرط في الوجوب to li'anna zawal shartun fil wujub shi ya ce az-zawal shartun fil wujub mu kuma mun ce sabab ne eh wasa- wanne ne ne ne bambanci tsakanin shart da da sabab
sharaɗi ma'ana in babu wannan abin babu shi ake nema bi zatihi Mhm. amma kuma wujudinsa baya shara ba- amma wujudinsa baya hukunta komai don za- za- zai yi a samu zawal ba a samu sallah azhar ba Eh?
an samu na farkon ba lalle bane sai an samu
alwala ita ce shart zai yi ba za a samu sallah azhar ba sai da alwala amma za a iya samun alwala ba a samu sallah azhar ba kawai mutum ya yi alwalarsa domin ya karatun qur'ani to wannan shine shart Hmm? ma yalzamu min wujudihi alwujud ma- ma yalzamu min adamihi aladam wala yalzamu min wujudihi alwujud li dhatihi shine shart in aka same shi in aka rasa shi za a rasa za a rasa almashrut in aka rasa alwala ba za a samu sallah ba amma baya lizimta in aka same shi a samu wannan almashrut ba dole ne in aka samu alwala ba a samu sallah za a iya samun alwala mutum ya ce ya yi alwala ne don ya ji sanyi kawai amma shi ko asbab yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam in aka samu zawal dole a samu sallah don wajibi ne in aka samu in babu zawal babu sallah sababi zai zama da sababi ne azawal sababi ne Mm. na'am والشروط من خطاب الوضع كما تقدم dukkan sharuɗa kuwa suna daga cikin khitabul wad'i kamar yadda ya gabata Mhm. a mu ƙara wannan baitin Ah, don karatunmu na mai zuwa za mu tashi wal fardu wal wajibu qad tawaqfaqa Ah, amma za mu karanta wannan wa huwa min dhaka ko kuma mu tsaya anan din sai mu dauki wa huwa min dhaka ammu mutlaqa wal fardu wal wajibu qad tawafaqa Mm.
dangane da sabab da kuma ashiru na'am sabab ya fi karfi kenan asbab a'am ya fi karfi tunda ai shine koyaushe aka same shi dole a samu abin ko ba a same shi ba za a samu abu ba Mm. to mu dan mu dan yi break na minti biyu
wannan mata ciwoyi wadda zai duba asibitin wani daki ne kuma mai sunanta ita ce wanda za a duba asibiti